sama da su muka ciro dutse babban dutse filin taron nasu mil uku ne cikin mil uku wato ya san mil tara kenan amma duk dutsen ya ɗauko ya zo ya rufe su haka a kansu ko goma sama da su wato lokacin da annabi musa wato ya kawo musu bayan an gama komai da komai ya kawo musu a taura sai suka ce kai mun ba za mu iya karban wannan ba na nauyi abin da yi Allah ya sa suka ce ba za su karba ba dutse ne daga cikin dutsen kasan falasdinu an ce kuma daga dutse ne na baitul kudus a wata ayin ya ce dalilin abkon wannan abu ciro dutse a daga kan bani isra'ila annabi musa lokacin da ya kawo musu a taura ya karanta ta a kansu yayin da suka ji abin da ta mina taglizi sun ji kabrin umarnin da allah ya musu sai suka ce suka ki suka ce ba za mu karba ba mutanen yan tawaye ne Allah sai umarni wani babban dutse ya tumbuko daga asalinsa har dutsen ya zo tsaya kansu a rundunansu mil uku cikin mil uku ya zama mil tara kenan uku sau uku saman dutsen a kansu daidai saman dutsen kamar tsawon wani mutum gashi kusa kusa kusa da shi kansu kusa wannan abin da ma ya yi nisa don daidai tsayin kanmu ne kawai mutum ne kawai ya daularci kayukansu kamar rumfa a kansu da suka duba dutsen a kansu sai suka fadi suka yi sujada kowane mutum ya yi sujada amma a goshinsa na dama hagulinsa yana garin samaniya har yanzu sujadan yahuda kenan ba zai sujadan haka ba sai dai ya yi haka yana kallon abin da zai faɗo masa kai sai ya zanya idonsa na dama yana kallon dutsen ya yi sujjada da gefen goshinsa to shi kenan Allah ce ka nauka ce shi zullatin inuwa ne a kansu wazannu suka tabbatar annahu shi in ba su karɓa ba waƙin biyu zai afka kansu Allah zai sako shi dandake su sai suka karɓa a tilas da alkawari daga Allah da ya gare su biyu kuri da fadowansa in ba su karɓa ba zai faɗo in ba su karɓi hukuncin a taura ba dutsen zai faɗo kansu don sun zama da lokacin da annabi musa ya karanta musu a taura a yi kaza a bar kaza a yi kaza a bar kaza suka ce ba za mu karɓa ba zan su 'yan tawaye ne saboda nauyin abin da Allah ya saka musu to shine Allah kuma ya nuna musu yana da wani abu mai nauyin da suka fi saninsa shine ɗauko dutse in ka ya faɗa kanka Allah ya ce sai muka ce musu ku zu ma'atai na kumbi kuwatin ku ɗauki abin da muka baku da ƙarfi da yi hadi wasu kuruma bi kuma tuna abin da yake cikinsa ku yi aiki da shi ba ku karba kawai ba ku yi aiki da shi la'allakum tattakuna ko ku kwa ji tsoron Allah ko kwa kiyaye kuma sabon Allah sai suka karba amma a tilas mu je وإذا ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم كتنا لوكا تشندا بني آدم آه، يا إندا وبنجزنك ya ɗauka alkawari ga bani adama min zuhurihim daga bayansu ya fitar da zuriyatin zuriyarsu annabi a har balum shashin ya fitar da shashi a shashi daga daga tsozon tsozo daga tsozon annabi adamu kuma yaya bayan yaya duk mutane aka fitar da su kaman yadda suke aihuwa kaman yadda ka aihu ɗanka zai aihu ɗansa zai aihu to haka aka fitar da su wannan ya fita bayan wannan wannan ya fita bayan wannan wannan ya fita bayan wannan Allah ya yi musu haka kuma saboda zai kafa musu dalili na allancinsa kuma ya saka musu hankali duka yan suka su yan ƙanana kamar kiyashi duk aka fitar da su ka tuna lokacin da Allah ya yi wannan iko dukkan yadau lokacin da aka fitar da yan adam a cikin tsotsonsu daga bayan shi annabi adamu sannan ‘ya'yansa kuma suka fita a cikin tsotson ‘ya'yansu duk tun farkon duniya har ƙarshenmu a kan gwargwadon bayyana na jikinmu har ran tashin kiyama an rabe musulmi da kafiri musulmi kaman ƙwayan zarra ne amma fari kafiri kuma kaman ƙwayan zarra ne baki to suka tattaru su 'yan adam duka sai Allah ya ce musu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba ko kuma ya ce ilamu annahu la ilaha illa gairi ku sani babu wani Allah in ba ni ba dukkan suriya aka fice su duk gaba daya amma kowa an ba shi hankalin da zai fahimci abin da ake tambayarsa ya ce ni ne ubangijinku ba ku da Ubangiji in ba ni ba, to kada ku yi tarayya da ni da komai, ni zan yi hukuba duk wanda ya mun tarayya in bai imani ba, kuma ni zan aiko muku manzanni na manzo bayan manzo manzo bayan zanguzo su rika tunar da ku wannan alkawari da na yi da ku. Ni don saukatar da littafi a kanku. to duk gaba ɗaya suka yi magana suka ce mun sai da Allah kai ne Ubangijinmu ba mu da Ubangiji in ba kai ba to sai Allah ɗauki alkawari da wannan aka rubuta sannan aka rubuta ajalinsu da wanda zai daɗe da wanda ba zai daɗe ba a duniya aka rubuta arzikinsu da mai arziki da yawa da mai kaɗan da mai daidai aka rubuta musibin da zai same su da wanda musiba zai same shi da wanda ba zai same shi ba sai Allah ya duba ga annabi Adamu a annabi Adamu dai ya yi duba ya ga zuriyar nan duk nasa ne a cikinsu ya ga akwai mai wadata da matalauci tun farko saboda haka komin neman ka ba za ka yi arziki ba in Allah bai maka ba kuma ya ga kyakkyawa wani mummuna wani gajere wani dogo ya ce Allah ya ga kuma ajalinsu wani dogo wani ajalinsa gajere sai ya ce Allah mai hana ka daidaita su duka su zama su duka su daidai arzikinsu daya kuma su zama kyawawa duka gaba daya ko munana ya ce a ni ina so a gode mini ne saboda haka ne lokacin da Allah tabbatar musu tauhidi suka sai da shashin su mashashi Allah sai mai da su wannan ya haɗe wannan wannan ya haɗe wannan kamar yadda aka suke aihuwan juna har tashin kiyama to duniya ba ta ta tashi ba sai an haifi dukkan ɗan da ya zo wannan alkawari na Allah Eh, kaji masu abin nan kariya suke masu ce za su daidaita haihuwa wanda duk aka ai- rubuta masa zai zo duniya sai ya zo duniya in zai arziki sai ya yi in dai talauci sai ya yi abinda Allah ya so- ya so kenan in mummuna ne haka in mai gaje- gajeren kwana ne haka in dogo ne haka haka Allah ya yi haka ya so da mu haka za a gamu shi kenan a wannan gu wance a nu'umanu aka yi wannan gu wani gu ne a ƙasan a ƙasan a ƙasan tsakanin ɗa'ifa da makka wani faɗin ya ce a sarandiba ne aka yi wannan sarandiba shi ne wanda suka ce masa a gunda da aka sauki annabi adamu daga aljanna La- da- a rubutu da ce muna ce masa sarandiba amma yanzu suna ce masa me shi ne ƙasan da kwanan nan sri lanka yawwa shi ne aka kakashe mutane kwanan din nan to shi ne a masallaci to ƙasan sri lanka to sai tu- aka aka aka aka a- a- wani faɗin ya ce a nan aka yi wani faɗin ya ce ba an a- a a- um, um, um, mun ce a- a nomanu ko gu ne tsakanin tsakanin bayan arfa bayan filin arfa nan gu no- nomanu yake ko kuma a ƙarƙasan tsakanin makka da daifa ko kuma a sarandiba ko kuma wasu malaman suka ce a aljanna ne tun ba a haifi annabi adamu bai fito aljanna ba magana hudu kenan amma duk dai matabbaci lallai dai an yi abu washe da Allah sai da su alaman fuskan kansu ya ce alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijinku ba kalu suka ce bale an da rabbina haka ne kai ne ubangijinmu a wajen ganawa ma akwai mai daraja akwai wanda ba su da daraja a ta gaba gaba akwai annabi muhammadu sallama sai kuma annabawan nan ulul azmi da nuhu da ibrahimu da musa da isa su ne a gaba gaba sai kuma wanzannin Allah sai kuma annabawan Allah sai kuma bayan Allah waliyan Allah su ma a matsayinsu sai kuma mutane da su abin nan ba amma duk an ansa musulmi ya amsa akan yana su amma kafiri tun a wannan lokacin ya ansa akan bai su amma dole ne ya ce ba ni ne ubangijin kuwa sai manyan bayan Allah suka ce bale an da rabbuna haka ne kai ne ubangijinmu na bayansu suka amsa halkashe kuma daga masu daraja har wanda kuma za su tabi suka ansa ya ce to an shahina mun saida da haka kuma saidawan an ta kulu ya ce abinda na saida ya sa na saidar da ku Allah kada ku ce a duniya kada ko kuma ku zo ku ce a yaran tashi ramar kiyama ta ran tashi kiyama inna kunna an haza gafilina mu mun mu mun zama ga wannan mun rafka ba mu san wannan ba to sai ba haka ne na na fidda ku duk halitta kowa ya sai da madan juwansa kowa ya sai da Allah ɗaya ne shine ubangijinmu kowa sai da kan haka Allah shi ne Ubangijinmu tambayan da yi na farko kuma ya ce kada mu masa shirka na biyu ya ce zai ukuba mu wanda ya masa shirka na uku ya ce kuma ya ce kuma shi zai aiko manzanni gare mu su tunar mana wannan alkawari na hudu ya ce kuma zai aiko mana da littattafa domin domin domin tabbatar mana da wannan alkawari to haka ne a biyar kenan saboda haka ne aka yi wannan sai da biyar don kar ku zo ku ce mu kuma kada ku zo ku ce inna kunna an haza gafilina mu ga wannan alkawari mu mun rafka da ba mu sani ba to shine aka saidar da su a kowa da kowa shine hadaratu laulaka kenan Allah ce mu ke mu to menene aw ta gulu kada ku zo ku ce inna ma a shirka abawuna ai iyayenmu ne suka shirka kuma min ƙablu gaban haka wa kunna mun zama zuriyatan min badin mu yaya ne daga bayansu mun fakkalai na bi muka koyi da su saboda haka da ɗa da kaka da jika da kowa yana gun kada ku ce afa tulikuna yanzu Allah za ka halaka muka mana azaba bi ma fa'alal mubtiluna da abinda masu banna suka yi namu min abaina na iyayenmu bi tasisil kun suka yi tushen kafirci al ma'ana ma'ana ka gane ko haka ba dai samu ba to shi ne daga wannan gunne annabi ke ce al'arwahu junudun mujallada ba ma ta arafa min ha'i talafa wa ma ta nakala min ha'i talafa rayuka duka runduna ne wanda Allah ya tara su a guda ya tambaye su a lokacin da aka yi wannan tambaya wanda ya san mutu ɗan uwansa ya so shi a gum to in ya zo duniya ma dai so shi amma wanda ya ga mutum a gum ya ki shi in ya zo duniya ma da su samu ko uwa da yau ba ɗaya ne za ka samu ba shi ne saboda haka ne ɗan adam suna da lalura a tsakaninsu to mu je wa kazalika haka ne to haka muke fassara ayoyi muke fasa su dalla-dalla in jiwa ya ce la'allam don su ya ne su koma ga Allah su bal kafirci su san sun alkawari da Allah wanda ba za su kunce ba muna bayyana ta misalin haka wannan alkawari don kowa ya sani saboda haka imamu sha'arani ya faɗa a cikin wata risala da ya ce mita ƙawa'idul kashfiya fi sifatin ilahiya wato ƙa'idan kashfu a cikin sifofin Allah malamai sun yi faɗa wai su hasa buka min bani adam min zuriyatim min zuhurin zuriyatim ya ce sun yi fassara har goma sha biyu a nan fassara har goma sha biyu ai na ka yi wannan yaya ne shi ne jawabi ya ce wannan daukan alkawari an dauka a bannu noman bu ne kusa da arfa magana na ɗaya kenan wani su kuma su ce a sarandiba ne a ƙasan hindu aka dauka gunda aka saukar da annabi adamu daga aljanna wani suka ce a makka ne tsakanin makka da haifa imamu ali ya ce daukan wannan alkawari a aljanna ne tun ba fito da annabi adamu ba to amma duk yadda aka yi ba za mu cutu ba mu dai cewa lalle allah ya yi alkawari da mu cewa za mu zo duniya ya mu bi shi wanda ya saba kuma za a masa azaba saboda haka sai ya fidda mutanen a bayan annabi adamu an shafi bayan annabi adamu ne sai aka fitar da su kaman ƙwayen zira ta kafan ta kafan bayansa wato shine kamar masamu abu da ake ce masamu ta kaman gun da gumi yake fita gindin gashi to a nan ne suka fito ba wai tsaga aka yi bayan bakumi ne suka fito kamar yadda gumi yake fita a jikin mutum yana gudu ka san gun da gumi yake fita a jikin kai gudu to saboda haka ne ikon Allah ya fitar da su shikenan kuma ya suka amsa ma Allah dukan suka ce bale suna da rai ne da hankali ya ce ye sun amsa ma Allah da harshen hali ne ba harshen magana ba gama yanzu Allah ya ce kowane abu yana masu sujada ice na sujada dutse yana sujada wannan shine bilisanil hali ba da lisanin makali ba ba wai ya fada ba a halin da yake yana yi shine lisanul hali wallo wata kistan kuma wallo alayhim ka karanta kan yahudawa don su gane su lura me zan karanta shine na ba labarin allazi ataina wanda muka bashi ayatina ayoyinmu ka karanta labarin wanda Allah ya bashi ilimi mai yawa amma fansara mai sai ya tubu daga ciki kamar yadda miciji yake fita ya saba haka fita cikin ilimin bai umfani ilimin ba Allah kiya mu ya fita da kafircinsa kamar yadda miciji ya take fita daga fatinta shine bal'amu dan ba'uramu malami ne na bani isra'ila mutane sun roge shi yayi addu'a kan annabi Musa kuma suka kyauta bashi kyauta sai yayi addu'a sai haccen sai ya zaru sai ya zo zuba a kirjinsa bal'amu dan ba'ura lalla daga cikin malaman da aka ba su ilimi mai yawa kuma aka ba shi sanin ismul azami sunan Allah mafi girma wanda duk abin da ka shi ɗin Allah zai bayar yake tabbata ya zamo abun da yake a zaune yana daga kai ya ga al'arshin Allah bai wanda Allah ya masa kenan Allah mana kyakkyawan karko shi kenan yana zaune abun da yake zai ga al'arshi almajiransa dubu goma sha biyu ne kowa yana jiran ya yi magana ya rubuta to shi kenan hasilin kisansa annabi musa alaihi salamu ya yi nufi zai je yaƙi jabberai din nan wanda zai muka yi magana wanda ya tara muta aika mutane goma sha biyu su gansu mutum biyu kadai ne ba su masa ha'inci ba sauran goma suka zo suka fafada ko a saboda haka a ƙasan kan'ani ne a ƙasan sham shi kenan sai mutanen kuma suka je wajen bal'amu ai shi kuma yana da ismul azami malami ne suka ce masa musa mutum ne mai fushi mai tsani gashi da runduna da yawa kuma zai zo gare mu fitar da mu daga ƙasanmu maganar 'yan siyasa kenan kasanmu ba da kowa to zai yake mu kuma zai wofantar da garinmu kai ko mutum ne wanda yake amsa Allah ke amsa addu'arsa to roƙa mana Allah ya ju yadda annabi Musa nan bai zo ba shi da kansa ya ce kaitonku annabin Allah yana tare da mala'ikun Allah tare da muminai ya zai yi musu mummunan addu'a kaji lokacin su sauran imaninsa ya za ka fuskanci annabin Allah ka masa addu'a ba zai ba ni na san abin da ba ku sani ba ni na san in na yi addu'an to don rabu da duniya na da lahira na duka ba duniya ba lahira suka koma gare shi suka koma gare shi suka tsananta masa ya ce to sai na nemi izinin ubangiji na in addu'a mai yiwa ne sai yi ya zama bai addu'a sai ya zama bai addu'a shi sai ya sai ya ya ya nemi izini in Allah zai amsa masa to sai addu'a to sai addu'a sai Allah tabaraka da Allah cikin baccinsa suka sake komowa gare shi suka ce roƙa mana ya ce ai an ni an hana ni in yi addu'a kansu sai suka kawo kuɗi suka ba shi mai yawa kaji shirin kuɗi suka ba shi kuɗi mai yawa to sai ya karɓa tun da ya karɓa shi kenan ya karɓi imaninsa sai ce amma umarnin ubangiji na ya nemi munin ubangijinsa na biyu ya roƙi Allah bai ga komai kai ko kare kai ba wanda an nuna masa to mai za a yi wasa ke aka ce ba ce masa nan ba sake nuna masa komai ba shi kenan sai suka komo gare suka ce ka roƙa ka roƙa mana da sai suka ce ai na nemi umarni ubangiji na biyu ba ba umarni ba suka ce ai da ubangijin naka yaƙi ka roƙan kamar yadda hana ka lokacin farko ai da ya ce maka kai tun da yanzu bai ce maka kai ba to bai hana ka ba kenan ka ji dan adam shi kenan da suka tsananta sai ya fito yana da jaka sai ya ce a kawo masa jakansa zai hau ya je dutse ya ga ya kawo kan dutsen ya ga mutanen annabi musa din ana ce ma dutsen hassanu lokacin da ya tafi ya yi tafiya ba da nisa ba a kan jakan nasa sai ta durkusa sai tashi ya buge ta ya buge ta ta tashi ya hau kanta ta tafi kaɗan ta durkusa ya tashi ya buge ta ya buge ta sai ta ce haba bal'amu kai ba ka gani ne ba ga Allah mala'iku a gabana ba daman wuce mala'iku suna mai da ni kada mu tafi ugun kai tonka ka je ka ma annabin Allah addu'a da muminai shi kenan ai bai tsaratu ba sai ya sake dukanta dai sai mala'iku sai suka bar suka Allah sai umarni suka bar jakan sai ta tafi har ya hau kan dutse hassanu din ya sanya yana addu'a wa mutanen annabi Musa da halaka kuma abin da ya addu'a in yace Allah ka halaka su maimakon sai ce Allah ka halaka mu mutu da mutanensa in ya roƙi alheri sai ya juya sai bakinsa sai addu'a ya juya mutane a nan musa ke roƙon alheri amma shari yana roƙo wa mutanensa sai suka ce kai bala mu kasa abin da yake faɗa ba ya ce ai me za a yi ai yanzu kan kaddara ta wuce dole ne ban sani ba abinda yake fada maimakon ya musu addu'an shari sai ya musu na alheri su kuma wanda ya so maimakon ya yi mawayan nan addu'an alheri sai ya musu na shari shi kenan ba ana yin haka sai harcen sai zaru dolololon haka sai zuba kirjinsa ya ce musu to yanzu kam na yi asarar duniya da lahira ba abin da sauwa sai in muku makirci da zamba sai ce to zan muku makircin da za ku yi nasara ku yi ma matanku ado ku dora musu abin sayarwa su je su shiga rundunan annabi musa ku umarne su kada wata mace ta hana kanta duk wanda ya neme ta ta yadda da shi mutum ɗaya cikinsu in ya yi zina to bala'i da ya samu sauka musu a lokacin sai suka sauko mata cikin mutane da suka sauko mata cikin mutane wani shugaba a cikin bani isra'ila ƙabilan shamun ɗan yakubu sai ya ga wata ta mata kyawu sai ya kama hannunta sai ya kai ta gaban annabi musa ya ce kai musa yanzu saka ce wannan haram ne ko ya ce ina zaton ka za ka ce mini wannan haram ne ta annabi musa ya ce haram ne ta haramta maka kuma karka kusace ta sai ya ce wallahi ba za mu bi umarninka ba sai ya shiga da ita cikin lemansa sai ya kwana da ita a lokacin sai Allah ya aiko aloba a lokacin ya halaka mutum dubu saba'in Allah mai abin mamaki to kaga yanzu aloba da ya faru kowa mai magoyin rukiya Allah sai ya ce buhari ya tare musu aloba ina aka buhari na ga mutanen inda ma zai gansu shi dai zai iya tare su ne Allah ne za a roƙa ya tare amma sai ana ne wai har ana ran annabi manci ma Buhari wai bai tare aloba ba ya zai yi kuma shi ma ya zo samu wannan aloban ne kamar wannan boko haram ne ya samu ne to saboda haka da yake ba a koma ga Allah ba ana ganin Buhari ne har ma ana yin masa siyasa wai don a kishi sai Allah ya fito da wasu bala'in ma daban na masu kame mutane su je su boye su ko su kashe su ba haka ke yi ba to ba mai ingije bala'i sai Allah to shi kenan kaji shi bal'amu musiban da ta same shi fa'ad bawu shaidan sai shaidan ya bi shi ya riske shi ya zama abokinsa fakana min algawina sai ya zo daga cikin batattu ya bata ya halaka ya bata Allah sauke mana walau shi na da mun so ɗaukaka shi matsayin darajar malamai a yi larafa na da mun ɗaga shi a matsayin malamai amma an ba shi ilimin bai umfane shi ba bayan yi wa fikahu lamari da sai a ummune shi ya yi aiki amma allah bai masa haka ba saboda halinsa allah kiyaye mu saboda haka addu'a a kiyaye a yi in ka ga abu karkataccen abu ne karka yi addu'a mutum ya ce ka yi addu'a kan abin da bai halatta ba ko wani abu na haram karka yadda lakin na sai da shi a halada ya dawwama ne ilar alli ga ƙasa ya zamo ɗan duniya ya karkata gare ta mala ilaiha ya karkata gare ta saninsa ya zama na duniya saboda haka ne wata ba hawa bisan zuciyarsa ya yi addu'a ma abin da ya fi ƙarfinsa to fa masalu misalinsa wahala ne ka masalin kalbi kawai misalin kare in ta in ka zabura kansa ka kore shi yana sai ya riga lallage yana hal- hal- hal- su- yana fitar harshensa alaman yana wahalce autar ko ka bar shi ma yalhas zai lallage min gairihi da walaisa bi gairuhu mi- muna waninsa bai zama daga cikin dabbobi bai zama daga cik- wani daga dabbobi bai zama kamar haka ba sai shi sai shi sai shi shi shi shi sai shi kare ka duba mene zalika wancan nan ka shine masal misalin qaumin lazina kazzabu bi ayatina misalin mutanen da suka karyata ayoyinmu abinda sai zai same su kenan wanda suka karyata ayoyin Allah abinda ya samu bala'amun nan shi dai same su Allah kiyaye mu saboda haka ilimi ba abin fariya bane ba abin fariya bane kyakkyawan ƙarshe ake noma Allah ka mana kyakkyawan ƙarshe yawa faksusir ƙasa ka yi labarin wannan labari ka rika gaya wa mutane labarin nan kan yahuda da kai mu- kan ma dukkan jama'an eh, ka- ka- ka- da dukkan wanda suka karanta littattafan Allah lallan su ya tafakkaruna su yi su yi tunani
ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
مثل الذين ك... مثل ساعة مثلا misali ya yi muni alƙawar mutane misalin mutanen da allazi na kazzabu bi ayatina suka karyata ayoyinmu misalin su ya yi muni shine irin misalin bal'amun nan wa an fusa kansu kanu suka zama yaslimuna suna zalunta alhamdulillah mu je من يهد الله فهو المهتدي Mm.
ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون
man yahdillahu wanda Allah ya shirar da shi ko a ina yake ko min wautansa fa huwa al-muhtadi shi ne shirye Allah ka shirye mu wa man yurlil wanda Allah ya badda shi fa ulaika wa innahumul khasirun sun tababbu saboda haka jiya mun karanta Musan Fir'auna da Musan Jibrilu Musan Fir'auna sai gashi mursali musan jibrilu sai gashi ya mutu yana kafiri to saboda haka ba fariya ne addini ba ko ma shi ilimi ba fariya ake da shi ba mene
ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم وعبل أولئك هم الغافلون
Allah ya ce wa laqad zarana hakikan mun halicci wasu halittu da jahannama don su shiga jahannama kasiran masu yawa mutane da yawa Allah ya halice su kawai domin su shiga wutan jahannama haka ne ya ga haka ne haka ne ya ga dama shi Allah min aljinni na aljan wal insu da mutane ba mutanen ba kawai aljan da mutane duk akwai yan wuta kuma da yawa lahum qulubun suna da zukata amma la kauna ba su fahimtar da ga- gaskiya da zuciya sai ta wurin kai so saboda haka karkon su wuta wala mu'ayunun suna da idan duna la yabsuruna bai ba su ganin gaskiya ko ikon Allah da ita duba irin na lura ba za su lura ba irin wannan to su ne wanda Allah ya halice su don wutan jahannama Allah ya kiyaye mu yawa kuma walahum aza- azanu suna da kunnuwa amma la yasma'una biha ba su cin gaskiya da ita ba su jin ayoyin Allah ba su jin wa'azi ji na lura da wazantuwa ji ko ko ji na lura da wazantuwa ba su yi ulayika wayannan sifansu wajen rashin fahimta da rashin ji da rashin gani da kuma rashin tunani kallon na'ami kan dabbobi da suke dabba kawai bayi da wani bukata sai ya ce sha ya biya bukatarsa kamar dabbobi suke balbarihum azaddu su ma sun fi dabba mata mutum ne amma ya fi dabba in ka ce masa dabba zai ba ransa zai bace domin ita dabba tana nema makanta amfani tana gudu ma abin da zai cuce ta wayannan mutane suna gabatar da kansu ne a wuta kaga dabba ta fi su yawa wato da hukuncin damki na ilahiya lokacin da Allah ya yi halitta ya yi damki ya ce wannan wanda na danka ‘yan aljanna ne wala ubaliban kula ba in Allah ya kaddara maka ka shiga cikinsu to kai ɗan aljanna ne Allah ya sa mun shiga cikinsu ya sake wani damki ya ce wannan kuma su suna cikin wuta su ma ban kula ba ba zan kula da duk aikin da suka yi ba saboda haka annabi yake ce mutum zai aiki ana ganin sa aikin alheri har ya zama tsakaninsa da aljanna bai wuce ɗaya ba sai ya komo in mutu a same shi sai ya yi munanan abu sai ya ga ya mutu yana ya shiga cikin aljanna wani kuma zai yi aiki irin na 'yan wuta har tsakaninsa da wutan babu komai sai ɗani ɗaya ana ganinsa wani kan ɗan wuta ne sai wannan damki na alheri sai ta rigaye shi da zai mutu sai ya mutu ya yi aikin kirki sai ya mutu shiga cikin aljanna wani ba majusi a wannan wata na ramalana ya ga ɗansa a cikin musulmai yana cin abinci su ramalana shi kuma ga shi babban mutum ya cin musu abinci a tsakanin ga shi kafiri ne sai ya mari yake baka kiyaye musulmai darajar wata ramalana ba suna ji yunwa kai ka zo kana cin abinci gashi tun farkonsa ko asalinsa kafiri saboda darajar haka Allah tabaraka wa ta'ala yan sati kaɗan sai ya mutu sai babban bawan Allah lokacin sai ya gaishe a cikin aljanna ya ce kai ya ka shiga aljanna kai babban juse ba ne ya ce haka ne duk ya ce amma don darajar wata ramalana na ga ɗana yana cin abinci a cikin musulmai na mare shi saboda haka ban mutu ba sai da Allah ya sa min musulunta lokacin da zan mutu Allah ya karbi ni a musulmi ne ka haka tare ya daraja wata ramalana to wani kuma in haka ne a irin wannan lokacin ne sai ga shi kuma keta alfarma watan ramalana ya tade ya yi shekaru yana yin ma'azumin sai ya keta darajar ranar kuma da irin munanan aiki ma dai sai mutum ya mutu sai ya shiga wuta saboda damki na farko Allah kiyaye mu to walillahi يعملون
walillahi asma'ul husna suna kyawawa yana ga Allah suna a tis'atu wa tis'una suna tis'in da tara wanda hadisi ya zo da shi husna din nan muwallafi ne na ahsan Allah yana da sunaye tis'in da tara wanda hadisi ya zo da shi da hanya da saɓani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna lillahi tis'ata wa tis'ina isma Allah na suna tis'in da tara ɗari babu ɗaya don Allah shi ɗaya ne ba shi ma yana son wujiri babu wani bawan Allah da zai roƙi Allah da shi sai Allah ya wajabta masa da aljanna kuma wani hadisi ya ce Allah yana suna 91 wanda ya ƙididdige su haddace dai shiga aljanna hadisi na biyu kenan hadisi na uku Allah ya ce inna lillahi azza wa jalla Allah mai girma da wuka yana da suna 99 ɗari babu daya Allah shi witiri ne yana son witiri shi ɗaya ne yana son ɗaya wanda ya kiyaye su ya haddace su zai shiga aljanna hadisi na uku kenan na hudu kuma ya ce Allah yana da suna ɗari babu ɗaya wanda ya roƙi Allah da shi Allah zai amsa masa dukkansu an ambace su a cikin hadisin littafin jami'u sagiri daga sayiduna ali ne wannan hadisai duhudu da abu hurarta to saboda haka ne idan mutum ya kiyaye su wannan ya sifantu da shi ya roƙi da Allah amma ba iyakan sunan Allah ba ne don akwai wani addu'a na cin masa jaushi to sunan Allah kun dubu ne da ɗaya shi kuma dubu da ɗaya a wani hadisin kuma Allah ce sunayen Allah da suna da yawa saboda haka adadin annabawan Allah ne dubu ɗari da dubu ishirin da hudu ko to haka suke kowane annabi akwai ismi suna ɗaya wanda ya lazumce shi har yake samun imdadi daga cikinsa kamar yanzu ka riki ya ladifu ya ladifu ya ladifu in ludufin Allah ya saba gare ka shi kenan ko ya raza ko ya fatahu amma ba ina jin wani ya ce ko in kana addu'a ka riki ya ladifu ya ladifu sai Allah ya kara maka talauci Allah sauke ana ganganci to saboda haka a roƙi Allah da shi mutanen siyasa kuma suka samu cewa domin su wai don sunan Allah ta sin da ta su ba su sun azawa wai sunan sunan Allah kyawa ta sin ta sunan Allah sai ka sifantu da su ka kiyaye su ka haddace su in ka karanta su in daga sai kai sai Allah ya maka imdadi da sunan sai ka zama cikin sunan saboda haka sunan Allah kowanne ismul azami ne sai dai baka lantsi shi ba in ka lantsi kowanne za ka samu yardan Allah saboda haka duk wanda yake neman su ismul azami to ya lazumci wani sunan Allah dare da rana da daddare da safiya kada ya bari a da ya samu yardan Allah wani mutum ya dade ya samu wani malami babban malami ne ana ce na da ismin azumi sai je yana ta masa hidima hidima sannan sai bayan shekara sai ya ce malam ina so ne ka taimake da ismin azumi ya ce haka ne ya ce to na ji ya bashi ya ce zan baka ranar sai ya kama bera malamin ya kama bera ya sa ƙwarya ya rufe da faifai sai daga garin sai nuna masa wani gari ya ce maza ka ɗauki wannan ƙwarya ka kai mu malam wani shi kenan ya ɗauki ƙwarya ba nauyi a sai bera ne a ciki can da ya nisa sai ce kai zan bude ga wannan abin da ya bude sai bera ya tuma sai ya gudu sai ya dawo ya ce mala sai bera ne kada wani ce kai da aka baka amanan bera ka ci ya za a baka amanan sunan Allah ya za a baka ismul azam fa duk abin da ka faɗa zai faru to kada baka riki amanan bera tunda na baka amanan daga nan zuwa gari kaza kace kace ce ka ga abin inda ka ga da yayi amana yi da sai ba su yi magana to amma da bai rike amana mera ba to ya zai rike amana Allah to mene to yana da suna kyawawa guda 99 fad'uhu biha kuroki Allah da ita إن الله تسعين إن الله تسعين تسع وتسعون إلما يجي ألا أن تسونا تسعين دا da tara tsarin ta yana cikin zuciya na kana manta wani wani littafi ne da shehu gibri mai ya yi na la tisina imam وما عسى الهل التي بها وعد الرحمن من كان زبالي سونا الله تسعين da tanne wanda ya kiddige ta ya kiyaye ta ya aikata to zai samu abin da alkawarin Allah ba kawai ka fara kaman wasa ba ku roƙi Allah da su wa zaluku bar allazina wayanda yulhidu da suke kauciya fi ayatina cikin ayoyinmu wanda suke kauce a cikin neman sunayen Allah ku rabu da su fi asma'i ko cikin sunayensa wanda suke tam haruna min haƙƙi ku rabu haisu yayin da istakaru istaku istaku suka keta daga sunan Allah Allah sai suka sai suka ce lata daga uzza daga sunan Allah azizu sai suka ce uzza daga sunan Allah mannanu sai suka ce manata to yace ko da irin wani masu ɓata sunan Allah sunan Allah ba ɓata shi sai su zauna za a saka mutu a lahira sakamakon kama kanu ya maluna abinda suke aikatawa yawa wannan ana bai annabi hakuri ne tun ba a ce ya yaki kafirai ba mu dai وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون
وممن halakna kuma akwai daga cikin wanda muka halicce su akwai ummatun al'umma na kirki Allah samu ne yahaduna bil haqqi suna shiryarwa da gaskiya wa bihi da shine ma ya adiluna suke adalci su ne al'umman annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam yawa su ne kamar yadda zo cikin hadisi wanda annabi Musa ce Allah na ga al'umma masu sifa kaza sifa kaza sifa kaza ka sanya su al'umma na ya ce a al'umma annabi Muhammadu ne wannan har hadisi har goma sha ɗaya sai ya ce to Allah ka sa su ni ma ka sa ni cikin al'umma annabi Muhammadu ma ya ce a annabi musa kai ma na zaɓe ka ne na baka yuna amma wancan darajojin na al'umma annabi muhammadu ne annabi ya ce la ta zaru da'ifatun min ummati alal haƙƙi ila an yati amru lahi wasu yanki a cikin jama'a na ba su gusawa suna kan gaskiya har murnin Allah ya zo musu suna kan haka duk yadda aka yi juyi akan gaskiya suke yadda duk mai batarwa ya so ya bar da su ba zai samu haka ba an raso ga Mu- mu'awiya ka- yana hudu aka an ji mu'awiya na abin su yana hudu ba mu'awiya marubuci ne ga annabi kuma annabi yana auren yansa saboda haka ya shi ya an ji shi yana yana huduba ya ce na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la ta zaru da'ifatun min ummati qa'imatun bi amri llahi la yadurruhum man hazalahum wa la la man halafahum hatta yati amru llahi wa hum ala zalika ba a gusa wasu jama'a cikin al'umman annabi suna tsaye kan gaskiya wanda ya taɓar da su ba zai cuce su ba wanda ya saba musu ma ba zai cuce su ba har al'amarin Allah zo suna kayin haka har tashin jama'a to wannan jama'a la taktasu bi zaman ba ta keɓanta a cikin zamani matukan musulunci yana nan to akwai wayannan mutanen wala makanin ba a ce a gu kaza a duk gun da musulunci suke Allah kan zaɓi wanda ya so bal kun fi kulli makan suna ko'ina a cikin kowane zamani kuma a cikin kowane zamani matukan musulunci yana nan da'iman tutur to akwai mutanen kirki don musulunci yana ɗaukaka ba a ɗaukaka kansa duk yadda ka ga fasikai sun ɗaukaka ko sun yawa da masu shari ko ba lura da tumbensu su wayannan dai yan bayan allah ko kaɗan suke allah zai kiyaye suna nan a cikin zamani suna nan suna to wannan akwai albishir ga wannan al'umma na annabi muhammadu cewa musulunci yana kan ɗaukakansa yana ɗauke musulman ma haka suke har ta kusan tashin kiyama har lokacin da mahaddata ƙur'ani suka mutu duk aka samu ba mai karatun ƙur'ani malamai masu ilimi duk suka mutu kuma aka, aka cire ƙur'ani a cikin musafi in ka buɗe ƙur'ani sai ga farin takaddun kawai ƙur'ani ya tashi to a wannan an jo kusan tashin giyama wata iska da ta zo mai laushi dukkan wanda yake da gwargwadon ƙwayan imani na musulunci na imani sai ya mutu amma wannan bayuwa sai bayan annabi isa ya zo ya mutu zai zo kuma duniya zai zo ya rayu an ce shekara bakwai an ce shekara arba'in a cikin bakwai ko arba'in to idan ya zo to shi ne lokacin wannan abu za a zo sai a wayi gari in ya zo ya kashe dujjal shi ne zai zo ya kashe dujjal duniya ta yi kyau a samu mutanen kirki amma in ya mutu daga nan ba da a samu ɗan kirki ba da ɗan kirki da mutumin kirki duk na kirkin da su kare ‘ya'yan kirki kuma za a haife su ba shi ne ce fayaktimu isa la ta kunu layatu bu'ai da matin ruhi falhairu yudfalu annabi musa sai ya cika ya mutu sai imamu mahadi shi ne zai masa limanci ya sallansa ya ce to bayan haka ku babu babu sauran walittaka bayan mutuwansa alheri duk an business kenan kuma ba za a yi dan arziki ba ba za a yi abin nan ba amma yanzu kan a nan wayannan mutane suna nan wanda Allah ya bi su nan kowane zamani da kowane gari matukan dai akwai a musulunci akwai su saboda haka Allah yake ɓoye su don a kyautata da so gare su don abin da ya sa sanin bayan Allah yake wuya kenan in ka ce wai kai sai ka ga wani bayan Allah ne ka san shi to wannan ba za ka san bayan Allah ba amma bawan Allah ana gane shi ne da imaninka ayyukansa shi ne za a lura da shi Allah ya sa damu da bayinsa to shi kenan
والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين
yawa wallazi na gabar biyatina wanda suka yi kafirci ko ma'ayu kazzabu eh wallazi na kazzabu biyatina wanda suka karyata ayoyinmu na alkur'ani sanastarzuhum za mu musu jinkiri kaɗan kaɗan za a kama su Allah bayi garaje don ba za ka gudu basu ba yanzu wani wani sarki ne ko wani gwamna in in kun bata sai ka fita da kansa ka je wani gwamna ka ka tsere masa amma Allah ba haka ke ba duk gunda ka tafi zai kama ka saboda haka in ka saba masa ma kaɗan kaɗan zai maka amma ka masa kirki to a hankali a hankali zai nuna maka kai na kirki ne so za mu musu jinkiri min haisu la ya'lamul mukama su ta gunda ba su sani ba ta gunda ba su sani ba za a kama su Eh, wa hum muqimuna wato a musu jinkiri yana kan laifin kansa yana sabo ajiya mun karanta wasu mutanen da aka ka- hana su kama kifiya aka yi da suka aka ce kar su yi suka yi sai Allah ya musu jinkiri ya- ya musu buri suka ta kama kifinsu sai lokaci ɗaya amaka da mayar da su biroyi da kar- da da aladu to haka Allah yake yi ma mutumin da ya saba masa ba lokacin ne waje aka ce eh, a kama shi ba Allah bai bayin haka wa umlilahum muna musu jinkiri ne ni inna kaidi dabara na ƙarfi na matinun mai tsanani ne shadidun layu dago ƙarfin Allah mai tsanani ne in ya kama ba za a kubuce ba saboda haka sai ba mu sai duk abin da yake yi Allah ya sa mu yi alheri a walan ya tafakau
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين a walan ya tafi kaucin ba su yi tunani ne ba ba sa tunani ne su sani ma bi sahibihim min jinna babu aljani aljani bai shafi abokinsu na shine annabinsu Mm. annabi eh, muhammadu sallallahu alaihi wasallama eh, ka- jununin hauka ka su ne ka suka sifanta da shi- annabi da hauka da yare dalili mu je inuwa ai shi ba kowa ba ne illa nazirun sai mai gargadi ne mai bayyanannen gargadi mubinun bayyananne wato dalilin da Allah ya faɗi wannan shi ne abin da aka raito annabi shi annabi lokacin da aka aike shi ya hau kan dutsen safa a tsakiyar makka da daddare ya kira mutanen makka faizan faizan kabila kabila min bani fulani ya ce ya bani fulanin ku yayan wani ya bani fulanin ku yayan wani kabilan wani yana ya ce to ina yi muku gargadin azaban Allah sai sha- sha- kafirai sai shahin suka ce kun ga mutumin naku fa mahaukaci ne ya kwana yana surutu wai daga muryar da yake shi surutu wa ma'ana yahuda suna ce ma yuhawidu wai to shi ne yusawitu wai na ma nasabu sun danganta shi da jununin da hauka limu halafati lam don ya saba musu fil agwali cikin ayyuka wala wala aiki- fadi da ayyuka fadinsa ba irin nasu ba aikinsa ba irin nasu ba shi ne suka ga masa ka fa inna kuka na muwahide shi mai dayanta Allah ne mubila rai mai fuskantar Allah ba mai hauka ba bi kulliyata dukkansa murilan yana kaucewa an duniya ga duniya wa shawata da shawanta wa inna ma nasabu ila sun danganta shi ga hauka don haka ne ya saba musu mu je أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسي أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون
awalam ya zuru sun ba su duba ne ko kuma ba su duba ba ne fi malakutin samawati walarri cikin malakutun sammai da kasai malakutu shine injin da yake tafiyar da rana da wata da tauraruwa da komai wa ma halaka Allah da abin da Allah ya halitta min shayi na komai in sun duba sa su lura akan ikon Allah wanda ya aikata abin shi ɗaya ne ya yi abin abin yana nan kuma ba lalacewa ba gani ba san dubban shekaru ba kana jin masu mutanen mutanen ki- yan kimiyya sukan ce wai duniya ko rana ko wata su ce an yi shekara miliyan kaza amma shi ba wanda ya san iyakan adadin zaman duniya ko aikin amma gashi bai ɓaci ba bai ɓaci ba bai lalace ba ba za ka ga kafa ba a jiki in aikin da wani komin gwaninsa ai za ga- za ga ga wani gu ya tsofe ko to su ba su duba ne ko ma su duba daga kan mutum yadda ya shi tun da yadda Allah ya shi idonsa daidai ne a gun da an kauda shi a gun ba zai yi kyau ba hancinsa haka bakinsa haka kunninsa haka kayansa komai nasa in ka duba ka san abin daidai ne babu aikin Allah wanda yake ba daidai ba ne don shi ne gwanin malici wani sa cewa wa babu ya an ya kuna ya zamo ka duk taraba ajalin ajalinsu ko ya kusa to kada su yadda ajalinsu ya sauko musu suna kan kafirci faya mutu ku fara su mutu kafirai faya siru ila nari su shiga wuta faya ba to fa su yi gaggawa su yi imani shine abin da yake ake faɗi kenan lura da za ka yi da malakutu samatu lari don ka yi gaggawa ka yi imani kuma lura da za ka don kada mutu ya same ka don da yawa mutum sun mutu kasan wani ya yi zazzabi wani ya yi ciwo wani ya daɗe a ya yi shekaru wani wani kuma sai sai- sai- sai- sai- sai ya gani kamar wasa sai ya mutu har ana ana mamakin mutuwa wata ran wani mutumi muna um, muna taba balewa akwai wani mai sarauta a garin nan wai waye shi turaki suka tafi taba balewa ranar suka je muka yi mitin da su har da azhar har da asar aka yi ban kwana ana ta dariya washe gari da safe-safe da na buɗe rediyo sai aka ce turaki ya mutu yana ya mutu da lafiyansa da komai da faransa da ya san haka ma da bai je ji ba to saboda haka mutum ya kiyaye duk abin da za ka yi ka rika tuna mutuwa mutuwa a tuna mutuwa da tsufa a rika tuna su allah ya taimake mu abin tsufa abin da ka iya za ka yi sai fi ƙarfinka to balle mutuwa mu je wani zance ne bayan wannan da su yi imani ai babu Eh, babu abin da za a yi imani bayan haka mutum ya tuna kada ya sake mutuwa su zo su same shi a wani halin yanda ba na alheri ba mu je من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون man yi hadin lahu a yi mayurin la wanda Allah ya ɓad da shi Allah karka ɓad da mu fala hadiya lahu babu mai shirar da shi ko min basiran ka ba za ka yi shirar da shi ba wani yazarun ko nazarun duk ɗaya ne muna barin su ne fi ɗungayanin cikin mun girman kansu ya muhuna suna dema suna suna demauta ya tayar da dole ta hanyar suna kunkuma kan demuwa muje ya a'a mu- mu- muje kaɗan يسألونك عن الساعة أيان مرسيها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو Mm.
ثقلت في السماوات والأرض Mm.
لا تأتيكم إلا بغتة Mm.
يسألونك كأنك حفي عنها Mm.
قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah ya ce ya zalugun ka annabi suna tambayan ka tashin kiyama mutan makka suna tambayan ka tashin kiyama an sa'ati yaushe ne da a yi tashin kiyama annabi wannan babban tambaya ne wani ya ce ya tambaya annabi irin wannan amma momin ne ya ce ma a dattara ya kai mata tanadi ya ce ba mata daraji ba ba yi yawan sallah ba da yawan azumi ba da komai amma ina son Allah da annabi annabi ya ce fa innaka ma'a hamun ahbabta kai kana tare da wanda ke so kana tare da Allah da annabi da kuma yan uwanka musulmai saboda soyayyar da kake musu to amma kaga wannan tambayan suna tambaya ne na in- na kure kana ce tashin kiyama tashin kiyama yaushe za a yi tashin kiyama ƙala tara to tashin kiyama Allah ku Allah sa- abinda ake ce mata kiyama sha'anin da da mamaki don Allah ya ce wa ma amru sa'ati la illa ka lamhin lamhil basari ahu agrab tashin kiyama al'amarin tashi ja bai zama wani abu ba sai zama kamar kifka wani dole ko ya ko ya fi kusa sauri take da shi in ka mutu kiya- kiyaman ka ya tashi domin dalikai duka za a musu hisabi cikin gwargwadon rabin ini irin wannan na kwanakin duniya saboda haka lallai babban al'amari ne sabo saboda saukinta a gun Allah ko da yake ita kanta dogon aba ne don mumini zai ga tsawon hisabin amma mumini zai ga kamar gwargwaron awa awa- awa shida ne Sabo- saboda haka zamani suna daidaita to ita da sun tana da suna da yawa ana ce mata tashin kiyama saboda mutane da su tashi su tsaya lirabbil alami ga ubangiji alam Allah ya ce wa mai kuma nasu lirabbil alami ranar da mutane da su ke tashi kenan su fuskanci ubangijin alam yan alam to shi ce ake ce mata tashin kiyama tashin tsayuwa ana ce mata kuma ita tashin kiyama ana cewa mata a- a- a- ana ce mata alƙari'atu mai kwankwasa ko da ya- mai kwankwasa domin tana kwankwasan zukatan mutane da tsoronta tana kwankwasa Allah taimake mu ana ce mata kuma alhaƙatu mai cancanta domin ita kowane abu zai tabbata a ranar kowane asiri zai bayyana Allah sa alheri ne da bayyana mu ana ce mata hafila rafiya mai ɗaukakawa mai kaskantarwa don agun ne wanda kake zaton su babba ne sai ka ga ya fa- ya- ya- ya lalace fafkan min zi'izatin zalla da yawa za ka ga mutum mai daraja ne ya an walakanta shi agun وما alimi kuma za ka ga malami da ce da yawa za ka ga malamin ma- mai daraja ya tabbata za ka ga malami a gun ya tuzata har ka ga ya ce wa ƙalar amur ɗan ma in ji mai mai mai mene? mai eh, ne ne wakala ne ya kira abin wakala amurka dan ma sunan tayin ya sunan latan ku ga mu ya sunan ta suna eh mai mukama yawa suna mai mukama ne yake fara ya ce da yawa za ka ga mai daraja ya faɗi ka ga malami ya zame yana tsaye sai zame Allah sauki a zaɓin an zame za za zai za a shiga wutar jahannama ne wanda ya zame a kan sarari zai faɗi jamanu wa ƙara ce al'amuru kaddama abin nan ya ɗaukaka to Allah sa ba mu za mu faɗi wannan kalma ba to shi kenan ana gaya mata wayannan sunayen da hafila rafiya wani mutum kana ganinsa walakance sai ka ga ya ɗaukaka allah ɗauka shi ana ce mata ɗammatu ana ce mata sammatu domin za ta kurumtar da mutane ita tashin kiyama ana ce mata zulzila zalzalatu iza zulzilati lalu zilzala in kasa ta girgiza girgizanta da aka sa ta yi kuma ana ce mata tana kuma girgiza kasa ta girgiza zukata mutane rana ne kuma ana ce mata harika tana raba mutane wani ya yi aljanna wani ya yi wuta Allah ka samu je aljanna li'anna la don Allah ya yi tanadi ma mutane aljanna ya yi tanadi wa wasu mutane ma wuta ana ce masa ranar bijira ita tashin kiyama don za a bijirar da mutane a gaban ubangiji ranar ne Allah zai zo da mulkinsa sosai shine ya ce waje a rabbuka wal malaku saffan samba ubangijinka ya zo mala'iku sun yi sau-sau kamar yadda masu mulki suke suna wani abu su jera sojoji da yansu da suna ta musu rawa suna ta tafiya sau-sau nan to haka ne ran tashi kiyama Allah zai jera mala'iku su yi sau-sau su kewaye mutane waje a rabbuka wal malaku saffan wazi a yau mai zubi jahannama kuma a ranar sai a zo da wutan jahannama Allah kiyaye mu to wayannan abubuwan abin tsoro ne kuma da su zo ana ce wanda ka ji mutum za ka ji mutum ya ce da ma ya zama kasa mai yaga an mai da dabbobi kasa a nuna ya ce ainihin almaharu ina zan bin gudu ana ce masa rana mai wuya don tsananin hisabi da tsananin matsasa na mutane shashi ga shashi har ya zama dun duniya daya dun duniya dubu sun hau kansa don matsi kan taka mutum wani yana taka shi wani ya tashi har mutum dubu sama da shi allah ka raba mu da matsasa don albarkan annabi to za su tambaye ka ga alisa ga sa'an ga tashin giyama yaushe za a yi ta ayyana musa yaushe na ranar tabbatata kullum da ma ka ce musu ilmu hasanin tashin kiyama yadda za ta zama inda rabi yana goyon ubangiji na la yujaliha bai bayyana ta ba ni wakti a ga lokaci a ce rana kan da rana ta tashi kiyama Allah bai bayyana ba sai dai alamominta annabi bai bar duniya ba sai da Allah ya nuna wasu duk alamomin nata saboda haka bai bayyana ta ga lokacin da ba illa huwa sai shi ne kawai ya sani shi kaɗai ya sani saboda ta yi nauyi fi samawati wal cikin sammai da kasai ta yi nauyi akan mutanen sama da mutan kasa kuma ba ta zuwa illa baktatan sai gaba ɗaya kawai zato mutane ba su shirya ba za ta zo mutu Allah sa mu shirya kar mutu ala gablatin akan lokacin sake hini gablatin wal hikmatu hikima cikin ɓoye ta an ɓoye ta ne don mutane su shirya yawwa kamar yadda aka ɓoye an ɓoye ta don mutane su shirya mazuwanta shi ya saɓo aka kamar yadda Allah ya ɓoye abin mamaki kamar yadda ya ɓoye sa'an an sa addu'a ranar juma'a a ce za ta fari ne lokacin da limamin ya hau duba ne ana faɗa dai to ya ɓoye ta don da kamar yadda Allah ya ɓoye daidatul ƙadiri a cikin darrai in ba haka ba sai ka mutum bi sai ya zauna kawai sai ranar da ya tukari ya yi ibada a bashi ladan shekara wata dubu rana ɗaya yi ibadan shekara tamanin da uku shi ya sa Allah ya ɓoye ta layatul qadr domin a himmatu da dukkan dare da ibada ya ɓoye mutumin kirki a cikin marasa kirki a cikin halitta kai ya ɓoye waliyan Allah a cikin mutane domin kowane mutum ka gan shi ka kulla alheri gare shi don baka san gun da za ka samu waliyin Allah ba ya ɓoye sallah wusa yana ce a tsaya kan sallah da salatin rusla wa kumun laikantina ya ɓoye ta a cikin salloli don a kiyaye dukkan sallah a rika yinsu to haka tashin kiyama take ba ta zuwa sai dai gaba ɗaya ya zalu naka suna sake tambayanka ka an naka hafiyun ana kaman kai kana ɓoyewa ne gare ta kamar kana tsananin waiwaitan musu ne to saboda haka suke suna sake tambayanka ulir na maka ce musu ilmuha inda lahi sanin tashin kiyama yana gun Allah ai lima kamlahu yawwa don bayanin annaha ita tana da cikin al'amari ne ɓoyayye wanda Allah ya zaɓi kansa da saninsa bai bulla da bayansa ba sai dai wanda ya yarda da su na manzanni su sun sani wallazi ya jibu imanu bihi abinda imani ya wajaba da shi ka san annabi muhammadu lam yanta gilbiya ba a ɗaga shi daga duniya ba sai da Allah ya sanar da shi ta cikin kiyama ya saddanar da shi dukkan gaibi gaibin sai sanin gaibin nan na annabi muhammad yana bata wasu mutane yau na ji wani yana karatu ya zagaya zagaya faɗi abin da ya so ya ce ai annabi bai san gaibi ba me ya dami da wannan magana kuma sai ya zo da kansa ya ce wai wai illa man salami rasulun wai ba wanda ya san gaibi sai Allah sai sai wanda aka yarda da shi na manzo to annabi Allah bai daure shi bane fa innahu yasluku min bayn rade ko min halbi rasada shi ya zaga da ya komo kan wannan saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi amma Allah ne san da shi to wace mutum ya ce ya zo a maganan har ya komo yana ce wai wai kujeran Allah bai ara ma kowa ba bai ara ma annabi ba wai har wasu suna ce ma annabi wai annabi a gaje su cece su to ba mai yin citun sai Allah wannan abin mamaki ne Allah sauke ga magana a fili amma a kasa ganewa shanin annabi tsakaninsa da Allah bai kamata a yi karin magana ci ba walakin na aksarar na sai dai yawancin mutane la ya alamu na ba sani ba nan ne su sun mu ne ilma ba san sanin tashin kiyama yana gun Allah ba alhamdulillah mutumin ya zaga zaga sai ce wai alimul gaibi wala yusunu ala gaibi illa tara min rasulun bismillah
Allah ya wata malam mutum ne ake bin sa bashi to sai ya ɗauki sunan wanda ke bin sa bashi sai kai mu wani almanjin da kai masa addu'a kada mutumin nan ya tambaye shi har sai ya kawo kuɗinsa ya bashi hakan akwai kushin wai mutum ne ana bin sa bashi sai ya ɗauki sunan mutumin ya kai mu wani almajiri a yi masa addu'a kada ya tambaye shi kuma bashin nan an yi shi da iyaka to abin da za- zai yi ba haka zai yi ba in in lokaci ya yi sai ya je ya je in ya ya je ya ya nemi yardan mutumin ya kara masa alkawari amma ba ya ce kar a tambaye shi ba shi ne irin ayi addu'an da muka ce bal'amun ɗan barura yi wannan bawu ya mu je ya je wani ya- yana niyyar ya cuci wani kai kai kai kai addu'a ba kaga sai kaga abin ya cuci ka malam abin da zai kawai ya biya shi in bai samu ba ne je su sake daidaita amma ba ya yi addu'a don kada tambaye shi ba
sai mai tambaya da Allah shi ta kama yana cewa mutum ne wanda yake da mata guda biyu na aure sai uwar gidansa ta ce ita kan ta ta so ta huta da haihuwa saboda haka ba ta ma bukatar da shiga ɗakin ta shi ne jibi to wannan shi addini haka ya yi ɗaya bai yi ba mutum ne wanda yake da mata biyu sai uwar gidansa ta ce ita ba ta bukatan aihuwa kuma ma ba ta bukatar shiga ɗakinta ya yiwu wannan bai yiwu ba shiga ɗakin shiga ɗaki wannan addini ne in kana da mata ka rabu su su kwanaki amma a sadu da su wannan da dai bukatar namijin ne ba na matan ba ya zama ita take auren kanta kenan bukatarsa ne in ya bukace ta dole ne ta yadda in ta yi kuma ta sabi Allah
sai a ƙarshe yana cewa yana roƙon mana addu'a da sauran yan uwa musulmi a kan Allah wani ya mana buɗe na alkhairi to amin Allah buɗe mana لا ما أنت ربي لا لا لا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا لا أدري وأدرك ما استدعاك وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك وأعوذ بك من Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai yayin Allah ya gafarta mai yayin ka iyayensu Allah ya gafarta wa malaminmu Allah ya gafarta wa malaminsu Allah shiryar da mu Allah shiryar da 'ya'yanmu Allah shiryar da matanmu Allah shiryar da zuriyarmu Allah ya gyara mu Allah ya gyara jama'anmu halin da ake ciki a wannan ƙasa na fitinu Allah sauke Allah ya kawo mana alheri don albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'uduhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده دعاء العلي العظيم Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana gidajen mu Allah ya kiyaye mu kanmu Allah ya kiyaye mana iyalan mu maza da mata yara da manya Allah ya kaɗe mana fitina da bala'i Allah ya kada yi mana afkuwan fitina da bala'i Allah ya raba mu da tsautsayi da asara Allah ya kaɗe mana damuwa kowane iri don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam لم نشرع لك صدرك وأبعد عنك ذنوبك الذي انقلب عنك ورفعنا لك ذكرك فإن مع الأسر يسرا إن مع الأسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك Allah Allah mana buri na alheri Allah mana dudufi a cikin rayuwarmu Allah ka mana sauki cikin abin da duk muke nema Allah biya mana bukatunmu Allah biya mana bukatunmu na alheri Allah biya mana dukkan bukatunmu wanda muke nema Allah kare mana wanda muke neman tsari ‘ya'yanmu na musulmai da suke neman ilimin addini da na zamani da ilimin sana'o'i wanda za su rayu da shi Allah ya ba su Allah sauƙe mana wahala Allah sauƙe mana kunci Allah sauƙe mana wahala duniya da lahira abinda da dame mu duk Allah sauke mana inna anzalna fi laylatil qadri wa ma adraka ma laylatil qadri laylatil qadri khairun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi ismi rabbika ya rasul fiha hatta madai al fajr Allah mana albarka Allah albarkace mu wannan taron namu Allah masa albarka don albarka alqur'ani duk wanda ya halarta Allah ya masa albarka don albarka Allah Qur'ani abinda muke nema duk Allah ya ba mu albarka abinda duka Allah ya ba mu Allah ya masa albarka Allah ya jawo mana albarka a ƙasarmu Allah ya jawo mana albarka a garinmu Allah ya jawo mana albarka a angoyinmu Allah ya jawo mana albarka a gidajenmu Allah ya sa albarka a hannunmu don albarka Allah musallallahu alaihi wasallam don albarka da ƙur'ani alama an tamarta na bi du'a'ika wa ta na bi jabatika faƙaddar na kama martana fa'ajim na kama martana zarje da lulkara da karatu hulun ada سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام سليم الحمد لله فاتحة da bismillah duk abin da muke nema na alheri Allah ba mu duk abin da muke bukata kowa da bukatunsa Allah biya masa duk abin da muke tsoro Allah kare mana bisir bismillah rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين